من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مكة بركة بيوم المسجد مولانا الثلاثة شاهدوا da watan al-muharram hijira ta ga aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ke daidai da na ashirin da biyu ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako a cikin wannan littafi mai suna al-wasiyatul kubra wallafar bijirin malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shi ne majalisun mu na na talatin da biyu mun ga abin da malam yake cewa sarrafu batu lamma kanat tasubbu sahabata sara al-ulama'u ya'muruna bi'uqubati man yasubbu sahaba ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضوع ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين ثم حدثت بعد ذلك أشياء فكان قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية وربما كان غرضهم بذلك التطرق الى لعنه غيره فكره اكثر اهل السنه لعنه احد بعينه فسمع بذلك قوم ممن كان يتكلم فاعتقد ان يزيد كان من كبار الصالحين وائمه الهدى وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض هؤلاء يقولون انه كافر جلجل وإنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بشأن أهل بيته الذين قتلوا كفارا مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا وانه كان من الصحابه او اكابر الصحابه وانه كان من اولياء الله تعالى وربما اعتقد بعضهم انه كان من الانبياء ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم ويروون عن الشيخ حسن بن علي انه كان كذا وكذا وليا وقفوا على النار لوقوفه في يزيد وفي زمن الشيخ الحسن زادوا أشياء باطلة نزلا ونكرا وغلوا في الشيخ حديث وفي يزيد بأشياء مخالفة مخالفة لما كان عليه الشيخ علي الكبير قدس الله روحه فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع وابتلوا بروافد عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا وجرت فتن لا يحبها الله ورسوله ابن تيمية ولا بندي ولا مجمع أكل صحابي da kuma aƙidar waɗanda suka farka su hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ta kai su ga la'antar sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace farrafi da su rafidawa rafidawa su ne ɗan shi'a za ka ce rasu ba su ne asalin filin da suka da ya suka mata a kira su da kalmar shi'a tana nufin magoya baya kalma ce da aka santa ana amfani da ita a larabci inda min shi'atihi la ibrahim to daga cikin magoya bayan sa akwai annabi ibrahim alaihi salam sai a kalmar shi'a ta yi magoya baya ake shi'atu ali shi'atu muawiya sai ana amfani da ita a duka ɓangarorin biyu to waɗanda suka zama tare da sayyidina ali lokacin da aka samu rashin jituwa da fitintunu an danganta su da wannan suna ake sa shi ake ali ma'ana magoya bayan sayyidina ali to tafiya ta tafi akan akan wannan suna aka samu kuma daga baya wasu a cikin sun zo sun shigo a cikin waɗannan magoya bayan sayyidina ali waɗanda ake ce da su shi ake ali aka samu aƙidu daban-daban musamman lokacin da abdullahi bin saba ya tsananta wajen fito da mu zuwa zuwa aƙidu dangane da sayyidina ali har ya kai su ga cewa sayyidina ali allah ne to duk waɗannan da suke irin waɗannan maganganu in an tashi kiran su aka kira su ake ala domin suna nuna su goyon bayan su ga sai na ali da cewa sai na ali bai yarda da waɗannan miyagun aƙidu ba ya ma yaƙi su a kan waɗannan aƙidu har ya kanta ta wasu su ma a kan wannan aƙidu. to a lokacin a zainul abidin a yayin da zai ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب suka nemi ya fito ya zagi sayyidina abubakar da umar masu ɗaya ne daga cikin ƴaƴan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nemi shi ya fito ya zagi sayyidina abubakar sai ce a shi ne zai zagi sayyidina abubakar da umar ba saboda ka sai suka ce wa rafa mata ba mu ba kai ne da gari mun maka tawaye to daga ran nan aka kira wata arrafi ba saboda wannan kalmar da suka gaya wa zai ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib na ce maka da suka yi rafadnaka mun maka tawaye to kalmar rafi ba tana nufin ɗan tawaye to wannan kalmar ba ta kanta saboda sun san kitta sun san tarihi ɗaya ne daga cikin dangin sayyidina ali din suka nemi shi ma sai ya yi daka ta tashi an zagi abubakar da umar yake bai yarda ba da suka faɗa masa wannan kalmar da aka ce ko shi ke nan abin ya kira su da wannan suna ba to ba sa son wannan suna ba su ba sun fi son ka ce shi'a da yadda ke shi'a wata inuwa ce mai faɗi akwai mutane kala kala da aka yi a ƙarƙashin wannan inuwa sai su ɓace a cikin yanzu an gane ko ba a yi ba su duka a ƙara saboda haka ya ku gaba da wannan suka fi faɗa a rasu ba yadda da kalmar shi a ɗan a yanzu in aka faɗa kawai shi ake fahimta da ita saboda babu wasu wanda suke tukiya da kalmar kofi ba wani da za ka zauna tukiya shi a shira ba irin kuɗin ba amma wannan kalmar ita ce kalmar da take ta asali da da ɗaya daga cikin ƴaƴan abin nan masoya abin nan ɗaya daga cikin ƴaƴan sai da abin shi ne sababin kiran su da wannan sunan ba. Wasu ne hannun tafiya su ta farrasu da su, lamma ta rasa sirrin sahabata, fara da ulama iya mure da bai ko wasu mara sirrin sahaba. Da rasulawa suka ɗullo, suka fara zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai zama da malamai suna yin bayanin suna yin umarni da a yi ukuba ga dukkan wani wanda yake zagin sahabbai. wanda mana malamai sun ce duk wani wanda zai taɓa sahabi a ladabtar da kamar da imamu malik yake cewa man sabban nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kafa wa kutub wa man sabba sahabata ujjib wannan magana ce ta imamu malik yana da cikin littafin a sama ikitabi ahli sunna na abul qasim hibatullahi malakai wanda duk ya ɗaci manzo sallallahu alaihi wa sallama to ya cancanci hukuncin riba hukuncin riba musulunci ne wanda ya ɗaci sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai alabar sabbi wannan shi da abin da malamai suke faɗa hakan al'akwal yana cewa an zo masa da wani wanda ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa a kai masa bulala goma sukan ce in ya ƙara sai a ƙara adadin bulala in ya ƙara sai a ƙara adadin bulala a yi kai masa haka in abin lafi ya kai iya sa su sai su gaba na musulmi sai fa a tsari a kulle su sai ran da ya shiga inda shi zai mutu a gidan ka wani shi ne hukuncin da malamai suke faɗa dangane da masu zagin sahabbai sun da kassara su sahaba da kwanan ƙarin asiya abin da ya wuce kuma zagi sai suka kai na suna kafin su sahabbai suna jingina musu miyagun ayyuka ko sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza idan ma malamai suka ci gaba da bayani duk wanda ya kafirta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi ya zama kafiri da wanda ya ce sai na Abu Bakar ko Umar kafiri to shi ne kafiri akwai bambanci tsakanin zagi da kafirtawa da zai ɓace su ya gaya musu miyagun abubuwa ya la'ance su wannan zagi yake yi amma da kafirta su ba to hukuncin su shine abin da malamai suka faɗa na akwai su gaban alƙali na musulunci na daktar da suka ce idan ya kai ga kafirta wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama to wanda ya bar musulunci ya yi rubba saboda haka za a kama shi a gurfa da shi gaban kotun musulunci da yake masa hukunci wanda ya rubuta a nome shi ya tuba idan bai tuba ba a zartar masa da wannan hukunci ibnu tayyiba ya yi dogon bayani akan wannan hukunci da kawo maganganun malamai a cikin littafin sa asbarin al-maslul ala tafsir al-maslul shi yasa yake mun yi magana hukuncin da malamai suka faɗa game da wannan matsala sun zaure hadan mawdu'i a wani gurin daban ba a nan ba idan ka koma ta asbarin al-maslul ala tafsir al-maslul bayan ya gama maganar zagin a hukuncin wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya goya maganar hukuncin kuma wanda ya zagi wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ibnu tayyiba ya ce game da cewa wa lam yakun ahadun izzaka yatakallamu fi yazid ibn muawiya a wancan lokacin lokacin sahabbai da manyan tabi'ai ba a samu mutane sun fito suna kusan yazid ibn muawiya ba kuma suna la'antar sa ولا كان الكلام فيه من الدين sahabbai da manyan tabi'ai ba su mayar da tutar yanzu wani addini ba ba su ɗauke su addini ba kuma hadasa ba da zalika a fiya daga nan abubuwa suka faru ka fara kai da yake hiro da la'anata yanzu da mu'awiya ya ka samu wasu kuma in su ga bayyana la'anar yanzu da mu'awiya kamar yadda ya kafa ruwa a kwanan nan daga cikin abin nan kama ruwan nan wata daga al-muharram an yi rana goma da wata an samu suna ta zanga-zanga suna tsine yanzu cikin mu'awiya ina ce ya ce waɗannan masu fitowa suna zagin yanzu da mu'awiya suna tsine masa da rubda ma ta magana da hum da ta tsina buƙatar da waɗansu suke ɗauke da ita ta hanyar zagin da zai dubu a yi a tsakarnuka ila la'anatu gairi a samu damar kuma la'antar wani da kuma haka din ne wanda suke fitowa suna zagin la'antar yanzu za ka samu ba a kan yanzu sun suka tsaya ba za ka la'anci mahaifinsa mu'awiya ibn abi sufyan za ka la'anci kakansa abu sufyan ibn harb za ka la'anci dukkan wasu da suka fito daga wannan kabila ta bani umayya خيرات السيدة إسلام وقولا جسد السيسي كده السيواني اللي في يزيد بن أبي سفيان فهو معاوية إلى صحابيني جسد يروى بيجي كده جواب من سلالة بجواب من قصة بني أبي في سلالة ده أقول لك كده بقى أدعو إلا أكي كلام حاجة أقول لك كده أدعو بس إلا أنت ليه مستعمل الجنة أرجع أدعو إلا أكي هو أرامر أسيرة وأكيد وانا ذا كلها فرها وسيرة الله كده فلعنت بني أمية قائبة اللهم لعن بني أمية قائبة إلى يوم القيامة هذه التوفيق duk ɗaukakin bani umayya Allah ta la'ance su har zuwa kafin kiyama wannan addini ne to shi ne yake sau tari ba wai ana son kai a tsaya a kan la'antar yajidu bane ana son a yi amfani da la'anar yajidu don a la'anci wani فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه ولما لم أهل السنة تكفيه في رياض التكفير بعد شيء فكرة أولي قال لا ده ليس كالعقيد ولا ما هو ده ولا ده عبديني ده عبديني ده لعنة المعين da dama daga cikin ahli sunna suna cewa ba kirki ko wanda suna ganin ba ne ba ne cikin lafiya ala la'anatullahi ala zalimin da haka in mutum zalimin ya illa an tasta yana malamai suna cewa da yawa daga cikin malaman suna abinda suke cewa akwai la'an abinda la'an al-mutlaq akwai kuma la'anatul mu'ayyan akwai la'ana sakakkiya kamar a ce Allah ya la'anci azzalimi ba tare da ta kira ya da ta ce Allah ya la'anci ya babu laifi ka la'anci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai sai da giya da mai yin giya da mai dakanta da mai kanta da mai sai da sa wajen a rubuta yarjejeniyar sayar da giya din da annabi ya la'anci ko ba ya tabbata hadisi annabi ya la'anci waɗannan gaba ɗaya ba ya tabbata kaga wannan la'anar mutlaq ne sakakkiyar la'ana ce ba a ƙayyade ta ba ba a dade da yake da wani mutum ba amma lokacin da aka zo masa da wannan mutum hadisi yana cikin bukari mutumin nan da ake kira ake kira shi abdullah ake masa lakabi da kuma ana kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha giya manzo Allah ya sa a daddake shi ga wani to da an kawo shi gaban manzo Allah ya kuma san giya wala sa a daddake shi haka abu ya kama ne kuwa har wata rana wani ya kasa don da zuciyarsa ita sai da Allah na amfi zalla ki dan ne za ka na amfi ba ka san yana san Allah da manzon sa kar ku manta da zalla ya la'anci mai son giya a wata rana sai yake ta al'anci wannan domin yanzu la'an ne da ayyan la'ana ce da take da alaka da wani mutum kamar ni ta ta babban da kai ta fasiyar la'ana a nan ga shi ana shan giyar amma na Allah ce kada ala alfi to yana san Allah da manzon to me yasa malamai suka ce bai halatta kai la kala alfi ne ayyari ba wani sanannen mutum da sunansa da kira shi kala alfi suke idan ya kasance musulmi ne kai kuma kala alfi shi to la'anar nan ta kai rajula kai akan guda abu biyu abu na farko ta ɗauke shi a zalimi wanda ya cancanci la'ana wanda yana buƙatar ka tabbatar da shi kuma cewa ya cancanci la'ana ɗin ya shiga cikin waɗanda suka cancanci la'ana abu na biyu ta yanke hukunci a kan cewa ya mutu bai shiga ba ko Allah bai gafarta masa ba ko bai yi ayyukan ƙwarai waɗanda za su rinjaye aikin da ya na laifi ba ko Allah bai jarrabe shi da wani bala'i wanda zai zama sababi na kankare masa laifinsa ba duk ta hukunta cewa waɗannan abin babu ko ina za ka kawo ta yaya za ka san cewa Allah bai yafe masa dan cewa Allah ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga duk abin da bai kai shirka ba Allah na iya gafartawa to lokacin da kala an ce kamar kai hukunci akan cewa Allah bai gafarta masa ba ya ake kasan wannan Allah ya ɗauki cikin sarki yana shigar da masu laifi a cikin wuta ta hanyar kafa a cikin ya shigar da su aljanna ta hanyar kafa ya ake ta san wannan bayan har kana an ce domin Allah ne abinda abinda yake nufi a tsarge a rahmatullah ka kore mutum daga sabon rahama ubangiji shi ne kalmar la'ana take nufi in ka ce yana la'ana billah abinda kake nufi Allah ya kore shi daga samun rahamar ubangiji ya aka ya za ka iya tabbatar da wannan da ka sani ba ko ya kasance cikin waɗanda ke san ba suke so zai sa saboda dalilin ka Allah yana iya yafe wa mutum ya kankare masa laifin sa saboda wasu da wani bala'i da ya jarrabe shi da shi a nan duniya ya aka ta san wannan cewa baya cikin wannan sunkin a kala abu Allah yana iya ya yafe masa ya shigar da shi aljanna saboda hasanat ɗinsa sun fi sayyi'atin yawa kamar sakalat mazinuhu فأولئك هم المفلحون يا ذا التفلت يا بايا cikin waɗannan to kaga a cikin kenan hukunci ne ba bisa dalili ba sai la ana ga mu'ayyali ba tare da kana iya tabbatar da waɗannan abubuwa waɗanda ko ba za su yi tabbatar ba sai ka malamai akasarin su suka tafi a kan cewa la ya juzu la'anin mu'ayyan wanda yake kafin ya mutu akan kafirci kamar abu jahal kamar abu lahab wannan malamai suna cewa ko shi ba a ɗaukar la'antar ta addini ka daina kawai kullum aikin ka la'anci kullum kai sallah ka kun kai nafin kullu ko ka la'anci sannan ka kafa kai nafin kullu ko ba addini ba ba addini ba la tasubbu al-abwab fa innahum qad afdaw ila ma qaddam hadisi yana cikin bukhari kada ku gaji da tafsir sun je sun iso sun iske abin da suka riga su aiki ta ku zagi na farko ya riga ya mutu in ka zage shi me amfanin ka zage shi din tunda ya je ga Allah ya je ya ga abin da ya in mai kyau ne ya ga kyakkyawa in ma mara kyau ne ya je ya samu sakamakon aikin sa kai menene zagin naka zai tsara a cikin wannan al'amari babu ko sa ya je a cikin riwayar ibnu Hibban a cikin sahihin sa wata rana sai da kuma Aisha kala an ciyar mutum ana kiran shi yanzu ibnu Khalid sai aka ce da ita yana ce kuka ce astaghfirullah astaghfirullah sai aka ce da ita yaya kika la'ance ki kuma da an ce miki ya rasu kika nemi gafarar Allah to saboda na ji manzo Allah yana cewa la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma kasab kaga ita a ganin sa ya cancanci la'anta da su yana da amma da aka ce ya musu ba ta san me ya musu ba kai ya ce kai Allah ya ce masa sannan ko Allah ya ce sun je sun iske abin da suka yi ne amfani su kalanci su suke a sakura su kaga la'anar mu'ayyan ba addini ba ba addini ba ta yi tafiya ya ce lokacin da wasu suka fito suna la'antar yanzu duk da mu'ayya sai malamai suka ce makaruhi ne ma'ana ba kyau ka rika la'antar wanda yake mu'ayyan sawa'in yahud ne ko wani ka inda ta biya zai zai mana magana a kan yaki ibn muawiya a nan za mu ƙara faɗaɗa magana a kan abin da ya faru har ake la'anta fasami a da zalika ƙaunin mimman kana ya tasallar lokacin da malamai suka ce kada al'amci mu'ayyan kada al'amci ya zuzu sai wasu wanda suke jingina kansu da sunna sai suka ji wannan magana ta malamai ba a tattaba Allah ya zuba kana min kibarin salihin ra'ayin da sai da su cewa an ya mutu ta al'ance shi sai da su yanzu yana daga cikin manya-manyan bayan Allah na gari yana daga cikin limamai na shirya yana daga cikin limamai na shirya saboda ya ga an ce kada al'ance yanzu wa kana gulatu shine ala tarafai na su sai aka samu kungiyoyi guda biyu waɗanda suka yi hannu riga dangane da sha'anin yanzu kungiyoyi guda biyu waɗanda suka zurfafa suka wuce gona da iri sannan suka zama hanyoyi ba dangane da sha'anin gudu kungiya ta farko ha'ida iya tsoro da ita musafirin hujji na shi'a abinda suke cewa kafiri ne hujji suna kafirta shi suna fitar da shi daga musulunci kai tsaye وإنه قتلتني قتلتنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقواتك dan ɗan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ya kace Hussein dan Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya qatala al-ansara wa abna'ahu ya kace mutanen Madina da ƴaƴansu bil harra lokacin da yake wannan guri da kira harra a gabacin Madina ya ya kace mutanen Madina da da ƴaƴansu inda Ibn Taymiyyah zai yi magana akan wannan ليأخذ بثار أهل بيته كده كده يا يا كنت متى لما دينا بيت بإرادته بين أو خمسة بعدين لا أتيه أتيه بين جلسة الذين قتلوا كفارا وما أكثر كفارا معنى آيات الرحمة أنت في بين في في يزيد kamar kakansa ta wajen uwa Utba ibn Rabi'a sai an kashe shi a wannan guri da karinsa al-Walid فيما أنت فيه أيام الجنة الوليد بن عتبة وكذا في آية بني بني أوفان ساعة وقت من بعث في عليك سفنا كافرين ويذكرون عنه من الاشتهار بسلب الخمر وإظهار الفواحش أشياء wannan bangare wannan kungiyar sukan haɗa abubuwa daban-daban dangane da sayi na dangane da yanzu ibn mu'awiya cewa yana son giya yana alfasa ba ya sallah yana kaza yana kaza tana kaza abubuwa da yawa da za mu je mu magana a kan su idan ibn tayyiba ya shiga warware maganganun a nan gaba yake ko wannan kungiyar ta farko kenan ba su dace yanzu ba su zagin ka kafir ka kira su jinduki su ce ya kafa ƴaƴan ƴaƴan Madina da iyayensu saboda kai ya ɗaukan ka akan iyayensa da aka ce a lokacin suna kafirwa to sai kuma aqwamun su kuma wani bangare na wasu mutanen su kuma waɗanda su kuma sun zurfafa cikin sha'anin yanzu da sun kuma kuma sun wuce layi sun wuce iyaka sun wuce gaskiya ya tafido da Allah kana imaman adilan su abinda suke ɗaukar yanzu shugaba ne adali hadiyan mahdiyan shugabanye ne kuma wanda yake mai shiryarwa mai shiryarwa ne abin shiryarwa wa annahu kana min as-sahabati har ma suna tsammani yana cikin sahabbai ai asabar as-sahaba ko yana cikin manyan da sahabbai ba wa annahu kana min awliya Allah ko yana cikin waliyan Allah ta'ala wa rubbama taqada ba'dahum wasu ma sukan yi tsammani ko sukan gudunce annahu kana min al-anbiya yana da cikin annabawa to kun ga yadda bid'ar da wannan bid'ar da wannan bid'ar kun ga da suka hannu riga yadda bid'ar ta kafir ta shi aka jefa shi cikin wuta wannan bid'ar kuma har ta kai da jefa shi cikin annabawa wa yaquluna suna cewa man ya kafa fi yazida wa kafa billahi ala nari jahannam wanda duk ya tsaya ya ki ya ki wato ya ya ki faɗar ra'ayinsa game da yanzu ba wai ya ce shi ba ya yi shi shi da shi ya yarda da shi da shi da yarda da shi ba to ba da gobe kiyama za a zo a ajiye shi a kamar wutar jahannama dole dai a yabe dole dai a kuhuri ta shi dole ya ɗauka kamar garin sa wanda bai yi haka ba to ranar gobe kiyama zai gan shi a kan daɗin wuta to masu wannan aƙidar su ne masu yin shi wannan abin da musafir wanda ibn tabiya ya rubuta wannan risala wannan sako saboda waya nuna an shaiku hasan ibn abi har ma suna riwaya daga dan shehu shi ne hasan ibn abi cewa annahu kana kaza wa kaza waliyan wuqifu ala an-nar li yuqifu fi yadi wai shi hasan ibn abi wato dan babban shehu shi yana faɗar cewa wali adadi kaza da kaza a ranar gobe kiyama an dakatar da su an aje su a kan gaɓar wuta saboda sun ci faɗar ra'ayinsu game da game da yazid da su zama da sai hakan gado a ciya a batila a zamanin su sai sai hakan hakan ibnu habib bin sabir suka zo da abubuwa su masu jin wannan aƙida abubuwa waɗanda suke marasa kyau da yawa ƙari akan abin da suka samu magabatansu a kai najdan wa nasran waɗanda miyagun abubuwa sun kawo wasu a yaƙi wasu kuma a rubutun zube wa galau su sai ta abi shi kanka babban shehu su a sai ta abi ibn bukabir suka zurfafa cikin lamarinsa suka wuce iyaka cikin lamarinsa wa sai ya zo da bi asya a mukhalifatin da lafiya da alaihi sai ta abi yanka ne da shi kanka ya zo shi ma suka zurfafa suka faɗa abubuwa waɗanda bai kamata su faɗa ba suka kai shi matsayin da bai kamata su kai shi ba tsakanin aƙidar da babban malamin su ke yi su shi abin su musafir yake kai tabbata Allah ruha fa inna tariqata hu kanat salima hanyar da shi yake bi hanyar ce lafiyayya aƙidar ta bai kai man yakun fiha min hadhihi bid'a shi abin da misali kamar da muka fara a farkon darasin wannan littafi mutumin kwarai ne mutumin kirki ne mutum ne da ibada mai san Allah da manzansa mai yawan zikiri da addu'a da haka sai hanyar da yake bi babu waɗannan bidiyoyi a ciki amma mabiyansa da suka zo su suka zurfafa cikin lamarinsa suka tattara abubuwan da baya faɗa sannan suka ɗaukaka lamarin ya bi har suka wuce iyaka da in yi tafiya zai zai gaya masa me yasa suka yi wannan me yasa suka zaɓi ya bi abin da ya faru yake yabtulu bi rafi kira ya fi da abin abin da ya faru an jarrabe su ne da rafi lawa sauki wanda suka suka ɗora gaba da su ya kasa lissansa haka ne har suka kashe ko ne ɗan su ne wato ɗan shi'a su suka je suka samu masu jin wato abin da musafir suka ɗaura gaba da su suka dinga nuna musu kiyayya har ta kai suka kashe babban su ne su kuma da suka duba suka gaya shi'a suka fi tsana a duniya suka gaya jiji sai suka ce to yi ne na babban musulmi to sai kuma ji suka dinga faɗa abubuwa kuma na ku jiji to yi ne don su ƙara bakanta wa in shi'a da a ba a ƙar gida a gida gida ba za su kasa gida ba saboda haka sai suka zo da abubuwa da dama wa jarat fitanin la yuhibbuha Allah wa rasuluhu aka samu cikin cikin tsakanin wannan bangare da wannan bangare cikin lamarin yahudi waɗannan sun kafirta su suke hinduki ne waɗannan sun ce talibi ne babba ne wasu ma sun ce annabi ne aka yi kan gina aka yi ta faɗa ta faɗa ce wanda dukkanin su abin da suke yi Allah baya su manzo Allah baya Allah baya san maganar masu la'antar yahudi in suka mai da la'antar ta addini ba a san kuma maganar waɗancan da suka mai da yahudi shi ne mizani shi ne mizani in ka samu hawa ta zauna daren daɗan a kan wannan mizani ta haihu in ba haka ba shi da tsinke shi a wuta duk waɗannan ɓangarori biyu ba a kan daidai suke ba ابن تيمية وهذا الغلو في يزيد من طرفين الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان. وأن زي فتاوى dangane da sha'anin yazid wanda ta samu da aka same ta daga ɓangarorin nan guda biyu ta saba wa abin da malamai suka yi ijimai a kansa masana ilimi masu imani suka yi ijimai a kansa menene su masu ilimi masana masu imani suka yi ijma'i a kansa shi ne fa inna yazid ibn muawiya wulida fi khilafati usman shi ne yazid ibn muawiya ba sahabi ba ba a cikin sahabbai ba a cikin wanda aka wajarta maka sai ka ko aka ce san shi imani ba an haife shi a lokacin khilafar usman ibn affan radiyallahu anhu ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم زمني للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كان من الصحابة باجتهاد العلماء إلا لما تجي إجماع الشباب في صحابة كما ذاك الغيثاء جانا يقول الله اسمه يتبع الطاولة جانا يا صحابي هذا بعد صحابي بني ثم أزام منك ولا كان من المشهورين بالدين والصلاة بعد بسيء وقت ما سكة شهارة الدين سكة شهارة بنجاحة ba a sa cikin dattawan kwarai a zamanin wa kana min kibbalin musulmi ko ne daga cikin samarin musulmi sannan wala kana kafiran wala jinjika ba kafiri bane ba jinjiki bane kuma wato ko saurari magana ta adal to za ka sa magana ala suna da inda suke ko adalci ake ko dai ana kira kan asali ba kan kawai har ma gagara kawai ka ga ana abu a gari ka ɗauka alkai da kai da wata ake yi da ka sani la yas'alu la aqamu qila yaduhum ila al-qital ala ma qala burhan an ce a fito a fito a fito yaki la za a yaki sai je dauko ta ko gunta a fito me sai sa a je yakin nan sai za a yaka ba zai tambaya ba ai kun da gani suka nan sai suka ce a fito kai a kaga wannan ai shi ne karshen fitowa sai zama a fito aka ga yanki da kirban ala yanki ahda annal yanki sayyid ala sirati in ko ya ce ba sahabi ne ba wani mashahuri bane da salaha da addini da tsaye a zamanin sa sai ya yi daga cikin samarin musulmi ko ba jinjiki bane ba ta kuma وتولى بعد عدوه على كراهة من بعض المسلمين. يا زمن في da musulmi bayan rasuwar mahaifinsa da awa ta fi abin tafiya tare da cewa wasu daga cikin musulmi ba ta su daga wasu sun ce wasu ba ta musulmi sun rabu gida biyu a lokacin wasu sun yi mata mubaya wasu kuma suka ci mata mubaya masu mata mubaya a ɗin sun fi yawa a lokacin galibin waɗanda suka ragowa na sahabbai irin su ibn umar irin su abu sa irin kudiri suna daga cikin da suka ba da mubaya wasu kuma suka ki ba shi mubaya kamar irin su abdullahi ibn zubair kamar irin su al-husayn ibn ali ibn abi talib suka ki ba shi mubaya za ka musulmi suka rabu biyu akan lamarin suka ce abin a zauna lafiya wasu suka ce a'a a bari a zo a yi shawara a zaɓi wanda ya dace ai da ya fi dacewa shi ne ibn tayyiba ce wata walla ba'da abihi على كراهة من بعض المسلمين وزمن في جبا باين ما يزيكا ضد سوى يأتي بجسكين مسلمين لا تأتي وربا من بعضهم أتكما سنية كما يقول النظام وكان فيه شجاعة وكان بجسكين إلى الأجندة ذات وضع ما يجيبه مثل ما جاره مثل ما يكرم مثل ما يقوم بأنبؤ ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه الرسول وإذا mutum ne wanda yake fitowa ya nuna kodanci a gari ba kamar yadda masu hukuma da suke faɗa dan a baya sa abin da suke faɗa to yana son zuwa yana tsayawa na a gaban mimbarin da Allah sallallahu alaihi wasallam yana lalle wannan duk ba gaskiya ba to mutum ne saurayi ne matashi ne baya da gaskiya waɗanda za ka nuna fitowa da kowa amma kuma bai kai matsayin a ce da shi kafiri ko zulmi ya zama shugaba ga musulmi wasu sun karɓe shi wasu ba su karɓe shi ba mutum ibn turiya ce ya zara fi imaratu yi umurun azima a lokacin shugabancin sa wasu manyan manyan al'adar suka faru to ana ibn turiya ya koyo zai ba ta kisar abubuwan da suka faru har yanzu da ya zama fitila daga dama daga cikin yan bid'a ya zama musu fitina waɗannan ya zama musu fitina har ka kai suna la'antar bayan Allah saboda waɗancan kuma suna ya zama musu fitina ka kai suna ba su matsayin da bai kamata ba me ya faru haka ta faru shi ne ibn tabiya ce abubuwa ne manya manya suka faru a zamanin a lokacin yana shugaba na mutum an haɗe ha ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru maskarin ta sai ne rabu da nasa kanta sayi na ta sai Allah ƙara masa bayan yazid ibn muawiya ya zama ya zama shugaba ga musulmi a wannan lokaci an sami waɗanda ba su yarda da shi ba kamar da na faɗa a baya kamar Husayn ibn Ali kamar Abdullahi dan Zubair da wasu tare da shi to a wannan lokaci shi Husayn ya bar Madina ya koma Makka sai mutanen kufa sun san mutanen kufa su ne ke tare da mahaifinsa sai na abu su ne wanda ake kasu ake ayi amma kamar yadda muka faɗa a tarihi sun san a cikin su akwai mutane da dama da daga cikin su ma akwai inda da su aka kasa sai na usman amma suka ake cikin rubi wanda rigingimu da su bari an samu damar yin ƙarfi an kama su ba a fahimta duk waɗannan da muke magana ba sahabbai bane ba ba wasu sahabbai bane haka mutanen da yi kada a ɗauka sahabbai su nan ba magana sahabbai ake ba wannan abin ya faru bayan shekara hijiran da Allah da shekara arba'in da tara tun da ma'auraya da su shekara tana hijira tana da arba'in da tara sannan ya zuwa ta yi to daga wannan lokacin waɗannan abubuwa kuma suka fara faruwa bayan hijira da zalar shekara arba'in da tara sai ta yawanci nan yin sahabbai duk ba ta duniya sai ɗan kaɗan da ɗan cikin ƙananan sahabbai waɗanda irin su jabir ibn abdullah irin su abdullahi ɗan abbas irin su abu sa'id al-khudri irin su ibn umar waɗannan duk suna nan da ne sai za mu suna cikin samari matasa a cikin sahabbai wadanda sun yi dogon rayuwa har sai da su lokacin da mutanen kusa da yawancin su mutane ne da suke jahilai da tsaye suke da sa addini ba suka kewaye to lokacin da suka ji cewa sai na fasai da za da mubaya a ga ya koma ya koma makka da zama sai suka tsinga rubuto wa kusa cewa ya yi hijira ya dawo kusa za su tsaya tare da shi a yaki a yi kirjiya a ba ta kashi sai ya karɓi kusa su naɗa shi shi ne amirin mummuni suka dinga rubuto wa tuku manya manyan sai a rubuto wa ina da kai da tuka sai ya zo ya zo zai sami da tarai da inda za a tsaya a yaƙi ko da jinin zai kafe sai sun tabbatar da shi a matsayin khalifa ba ya zuba ba to wasiƙu da suka yi yawa sai ya ɗauki sai ya tura ɗan bakkansa ana ce da shi muslim ibn asil ibn abi talib cewa ya zo kufa ya yi masa bincike ya gano gaskiyar waɗannan wasiƙu da ake aiko masa da gaskiyar da cewa zai samu magoya bayan su ne don shi yana ganin wani kai shi gaban shi ne zai bai da shi ba ya kamata a tsaya a yi shawara a zaɓi wanda ya kasance sai da ka sai tura wannan ɗan uwa na shi ne suna muslim ibn asil ibn abi talib ɗan bakkan sani asil ibn abi talib ya sami gari to duba duba ga yaya kukan nan zai yi abin da ake kira masa a takardu zai yi idan ya ji muslim ibn asil ya taho da ya iso kufa tun ba kafin iso kufa ya samu wasu waɗanda aka dinga nuna masa hanya tunda dole su zo a kasu idan aka kama shi kuma an san daga wajen sai na mutum yake sojoji ko magoya bayan a ɓangaren yanzu za su iya halaka shi saboda haka dole ya rika rayuwar hanya ya samu wasu mutane guda biyu waɗanda su ne za su masa jagoranci su nuna masa hanya har ya shiga kufa to saboda wahala da bala'i da ya san gamuwa da shi a hanya saboda rashin kan hanya har ma ɗaya daga cikin waɗannan masu nuna masa hanya ɗin ya mutu to ganin wahala ta yi wahala ko aika wa shi da yana so yake shi da yana ganin abin da ana kira sai na so yake a ko ta ji haka ya hakura dai ya tafi ya je farko inda ya fara sauka ya fara sauka wajen inda kuma tsarin mai abai da ne wani ɗan tawaye da sai yi tsoron kada a gano shi inda wannan aikin shi ɗan tawaye ne a gare sai ya tashi gida sai ya koma gidan wani mutum ana kiran shi hannu ɗin mai aure suna ɗaya ne daga cikin waɗanda suke tare da sayyidina Hussein ba sa tare da gwamnatin Yabi a nan kuka. To nan ma saboda akwai ɗan leƙen asiri suna ɗan suna yawo sai ya ga cewa ba zai iya zama a nan ba. Sai ya koma gidan wani daga cikin Siyasa Ali ana ce da shi Muslim Ibn Al-Sadr. Sai ya zauna a gidan. to a nan waɗanda suke waɗanda suke so su ba su goyon baya ɗin su ba wa sayyidina Hussein goyon baya ɗin sai suka dinga zuwa suna mu baya a suna kafa cewa su ko sama da kafa za ta haɗe sai sun ƙasar wa sayyidina Hussein wannan shugaban suka zo suna kawo kansu suna kafa suna mu baya har aka samu wajen mutum dubu goma sha biyu kaga a gari ɗaya kamar kuma an samu mutum dubu goma sha biyu sai da za su yi ba ai ba garin da ba su ƙasa ba a ya ƙarfi ya samu ke a lokacin wanda yake gwamna a nan cikin kofa shi ne annu'man ibn bakir ɗaya ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam nu'man ibn bakir kuna tuna hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun to wanda ya zo wannan hadisin shi ne annu'man ibn bakir shi ne gwamna a kofa da ya ga kace-kacen waɗannan mutane ya san hango cewa akwai wani abu da ake kakakon lawa a baya ya fito cikin tare ya fara jama'a ya mutu da ya gaya musu cewa bai yadda a zo a kayar da fitina shi dai ba zai taɓa kowa ba amma duk wanda ya fito zai yaƙi su kuma zai ƙale ce fara fitina cikin musulmi ba ya dai kirawo su akan a samar da zaman lafiya a zauna lafiya ba su cikin ko da ba ka yarda da gwamnatin ba ba daidai bane kuma ka sada fitina wannan jawabi da yake yi sai su waɗanda suke ɗan goyon bayan ita gwamnatin a lokacin sai suke gani akwai sassauci ba aka yi kamata ba sai aka cire sai aka cire shi daga daga gwamna sai aka cire wani mutum ana kiran shi jihadin na ubaidin ba to shi ne ya zo ya karɓi gwamnatin ya zo ya karɓi gwamnatin a kuka da ya zo sai kokari ya sa ɗan leƙen a fili suka kuɗa har suka sami shiga cikin inda su shi wannan mutum ya zo shi musulun ibn asin da ya gaya bayan ƙarshe abubuwan da suke kulla sai suka fili har aka gano shi cewa akwai wani wakili zan sun a gari musulun ibn asin don haka ziyar ya tura sojoji to a nan abin zai ɗaure wa mai sauraro kansa ina waɗannan dubu goma sha biyu na fi cewa sama da ƙasa ko suna ina da su sanar da ta motsa da ƙasar da ta motsa ba saboda haka aka je aka zaƙiro wannan mutum muslim ibn asil aka tafi don sai da ta yayi gari ba ko mutum ɗaya tare da shi dubu sha biyu ɗin nan ba a cikin don koyon mai sun suka gani su shi'a shi'a shi'a shi'a su ne shi'a su ne shi'a sai ga shi an zo muslim ibn asil wannan har rayoyin su shi su ne kafin shi'a da abin da suke haɗu dubu sha biyu din nan sai ya rasa kowa tare da duk kowa ya koma gidan kafin ne haka duk shi ko yayi na ya karɓi ba kan kasa da ya ce da tsakanin ibn asil aka je aka kawo su a kasuwa aka je aka aka ɗure shi aka gitse duk ina da yasa bi din dan lokacin da muslim ibnu ubaidillah ya ga ya ga halin da da da al'amarin ya kasance a garin bayan duk ya yi kokarin yadda zai iya tsere da kanta har aka cin mata a samun kafin a samun ya kokarin yadda zai tura wa sai na kasan cewa kai yanzu dan daga gabawa daga a farko ya tura masa cewa ya samu magoya baya yanzu sai yake so ya gaya masa cewa fa magoya bayan nan a ke duk ba mutane arziki ba sun matsalaita ne ne da rana sai yake so ya gaya masa cewa ya ba ka kafado amma ina kaddara ta riga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ba da labarin cewa to sai da kuma za a tafi sai haka wannan ya Allah ya riga ya zartar da wannan babu kuma abin da zai iya sayar da wannan domin shi kansa sai na Hussein a Makka lokacin da yake yunkurin fitowa ya zo kufa da dama daga cikin dangi da ƴan uwa da masoya sai da suka mai nasiha kada yi sai da abdullahi ɗan abbas yana daga cikin da suke masa nasiha kada ya kuskure inda gaske ne su ƙatar masa mulkin kafin su kira ta ji ya je ta ƙata ba haka nan ɗan uwansa muhammad ibn hanafiya muhammad ibn ali ibn abi talib shi ma sai da ya je ya same shi masa nasiha kada ya sa kada ya yarda ya ji Allah ya ibn Abdurrahman wata ya fita sai a gidan na Aisha sai da sai masa nasi sai masa nasi sai da kuma Aisha sai da sai masa nasi dukkan wasu masoya a lokacin sai da sai masa nasi daga ciki suna suka suna ga masa cewa mutanen kofa mutane ne da yawa man aikinsa har ya bar duniya la aka ce yana faɗa irin yaudararsa da cin mutuncinsa da suka yi a zaman sa da ya ake da yadda a wani da yake ce ga kudin ko da ala akan mutanen kufa wanda suke da awaki a ci a ci a ci ka duba majin balada ka duba majin balada zai ga irin waɗannan hudubobi wanda su ci a ci suka su suke su suka ne su da kai sai da aliyana yana tuce wa mutanen kufa din ta gara wa sai da su cewa kada ya yarda ya ji mutane ne ne na ku shi ne har ma ya ci daga cikin masu masa ne zai ce to kada ka ɗebi ƴaƴanka da matan a je a kashe ka a gaban ƴaƴanka da matan kamar yadda aka kashe na rafi a gaban ƴaƴanka da matan kada ka yaka duk da zuwa da nasihin da saboda kaddara ta shiga ta ta ku ce ta ala sunna su suke cewa in an yi tabba yayi ya kashe yazidi ba yayi ya kashe husaini sai mukan ce alal haƙiƙa wanda ya kashe sai shi'a sai a cikin kake so sai suka fito da shi daga gurin da yake zaune lafiya suka ce ya zo a ce farko ne suka ɗana ya yi fito da shi da abin da zai sai suka fito da shi kawai su kuma suka fito suka da shi kuma da haka in ana binciken wanda ya kashe ko ya kashe dole a faɗi sai suka kashe wannan halayyar da ake yi shi'a in dai mutum ya ce wannan addini yake yi to ya sani addinin da yake yi su suka kasance su ne suka yi wannan shi yasa sai na shi lokacin da yake a yanzu kamar da suka sani ba shi ne don shi yana son yana son ba a wurin da yake ba ya turo ne da da rundunar da za su je su hana ɗan tawaye da za su yi tawaye a mulki kamar da kowane kowane mai mulki idan ya ji labarin wasu za su je su yi masa tawaye ko za su yi masa su ko su yi sun jirgin sa to abin da yake nan amma babu wani umarni daga ɓangaren sa cewa su kasance da ba su wannan umarni abin da ma ake hasashe ba sai ba hussein zai zo so yanzu zai jira ma ce ya ce domin abin da yake nuna wannan lokacin da sojojin biya duk da ubaidillah suka sani yadda ka sai a karbala suke kokarin kashe shi ya nemi dan Allah ki kale shi yanzu ya sa hannunka a hannun yanzu suka iya da wanda yana nuna maka ya yarda cewa yanzu da zai kashe shi shi ya sa ya nemi ki kale shi zai zai zai ki kale shi yanzu kan ya kasa shiga iraki din su bacci ya koma can ya zo ya zo suka kiyar saboda haka malamai suke cewa babu wani abin da yake nuna cewa da umarnin yanzu aka kasance duk da cewa sai dai ka kasance kuma shi ne umarni a je a hana ya mutane da waɗanda za su zama tare da shi a yi masa tawa ya ce shi masa ce a yana magana ta in kun ganta sun kun masa da kake to daga baya shi ya dinga ubaidullah ya ba da umarnin a je wasu su ya ba da umarnin a kashe wasu su shi kansa bai ba da wannan umarnin ba amma ala'ayyar halin shi ya fi kuka da sojojin da suka yi kuka din bai shirya a kofa shi ya zaɓi shi yin siya siya su zo su tsaro kai da akan zama to a haka aka kashe sai da kai da wasu daga cikin ƴaƴan ƴaƴan gidan a sai da ali cikin wanda aka kashe akwai wanda sunan shi abu bakar akwai wanda sunan shi umar wanda yake nuna maka cewa ko waɗannan ahalin bai ɗin ba sa gaba da sai da bakar ba sa gaba da sai da har zaɓen sunayen waɗannan mutane suke fara yayi ka je ka kas Iran cikin shi a zama da Umar a zama da Umar ni ka gaishe ke ahli sunna wanda zai ya kuma ahli sunna ya zauna a tsakiyar shi da wannan suna ko bai koyi ko bai sani suna ina a ba abin da zai sani amma waɗancan ɗin da ake cewa su ake wa ko ake nuna wa soyayya ko ba su yi soyayya ga waɗannan mutane ba ka ɗaukan ɗanka da ka fi so ka sa masa ka sa masa sunan wani babban mutum wani yiwa a sauran musulmi da zai sa ɗanka ɗanka duka ko da wasa ko da wasa to kaga an kaga mutum ya kai kansa ya ce shi sunan kansa duk ne ya ka fahimta masoyin duk ne ko ko ba ya kansa taron kaga masoyin taron ne to har ya in kaga gani ya sa ya kansa abubakar ko umar masoyin abubakar da umar to a nan aka kace waɗannan amma idan shi'a suna bukukunan su suna faɗa abubuwan da suka faru da waɗanda aka ce ba sa faɗan waɗannan mutanen su shi da cewa suna daga cikin iyalan gidan ba'yan su sai da kuma a wani a faɗan saboda sunayen su ma sun zama masu ne ba za ka ji ba sun ce an kashe cikin waɗanda aka kashe an kashe umar an kashe abubakar ba'yan su ba za su faɗa ba za su faɗa ba to shi ne a wannan shi ne abin da ya faru har ka kai da kashe sai da kashe wannan yana daga cikin manyan manyan abubuwa da suka faru a zamanin yanzu shi ne ibn taymiya yake cewa ahaduha masani sosai radiyallahu wa huwa lam ya'mur bi qatl sosai yazid bai umarni da kashe sosai ba wa la azhara al-farh bi qatlihi kuma da aka ce masa an kashe shi bai nuna farin ciki ولا نكت بالقبيب على ثناياه بأتاه متى كيف يسجل سندايا بين جنجرة حتى يرسل كما يجب في أتكفى أنت أنت لكيف أنت وزياد ابن عبيد الله يأتى سندايا مع جنجرة حتى يرسل فسيد بأبا سندايا في يوم الرواية وفيها سوى حتى في كيف يزيد أنت متى كيف سيد وأنا بدك تبكر yana fi kan kan hoto da kuma aka aka ta saba ni ina aka binne kan ina aka binne kan wanda magana mafi mafi inganci shine ba wanda zai ga maka ina aka binne kan amma waɗanda suke so wasu su ce masar sai ka ga wani kabari a cikin kabarin hukumi wasu siriya kan ko ga kowa yana yana yana yana yana da'awar a gurin sa kan yake kuma kan da shine a masa shine a shine a shine a saboda haka ba a kawai yanzu kan Husaini ba har a ce ya tsare shi da da ya tsare hakoransa da da sanda wala hamala ra'sa Husain ila sham ko wala hamala ra'sa Husain ila sham ba a ɗauki kan Husain an kai sham ba bari har a ce an kai shi gaban yanzu a kan yanzu kuma lokaci lakin amara bi man al-Husaini وبدفء وبدفعه عن الأمر abin da ya umarni shi ne a hada hussaini wannan tawaye kuma a ture shi kada ya zama shi ne zai samu wannan matsayi na shugabanci walau kana da kitali da kota ta hanyar a yaƙe shi sai mafi tsakanin yaƙi da kisa a iya gama yaƙi da a samu kisa a iya samun kisa kuma babu yaƙi haka akwai kafin akwai kisa فزاد النواب على امره ولم يوصل تاكيد وتسكى وتقول هذا ايه وحب الصبر ابن ذي الجوفر ولا كده ولا يكفي سيدنا السيد ابن عمرو كده صبر ابن ذي الجوفر هذا ما يتقطع كده كده بس هذا اللي استقصي سيدنا السيد kuma ɗaya ne daga cikin sojojin al-mukhtar ibn ubaydillah wanda muslim ibn asir ya fara kauta gidansa zai nuna maka cewa a cikin waɗanda suka kashe Hussaini har da waɗanda suka ce sun yi masa shakka yanzu da yawa daga cikin sojojin da suka je suka yaƙe shi a Karbala da yawa suna cikin waɗanda suka ce sun yarda yanzu kaga a ce su suka yi kisa da shi kansa wannan kibir ibn Jiljaisa yana daga cikin waɗanda suke tare da Mukhtar ibn Ubaidillah Mukhtar ibn Ubaidillah yana ɗan tawaye ne shi ya ba tare da gwamnatin yanzu. Wa hadda Shibr ibn Zuldaitan al-Zuyuta ala qatli. Shi wannan Shibr ibn Zuldaitan shi ne ya haɗaitar ya zuba. Sai dai ji cewa in sun gasa sai su kafi. Fa'atada alaihi Ubaidillah ibn Ziyad. Lokacin da Ubaidillah ibn Ziyad ya ji abin da ya faru na kashe sai na sai ta hanyar wannan wannan ya fita ta masa rai har ya kai wato kai ɗauki abin nan ya kada afuwar ya ta kada alaihi ubaidullah ibn ziyad ubaidullah ibn ziyad wanda shi ma shi ne wannan wannan gobe da akuba shi ma yana da shi waɗanda suka yi zalunci da shi Hussein din fa talaba min Hussein shi kansa Hussein a lokacin da suka tsare shi sai ya nemi an yi biya ila yanzu cewa ya zo a bashi ya je ya samu yaji ya kasa shiga ira ku bashi ya je ya je ya samu yaji fa aba yadi fi yadi haka yake a rayu in sa hannu na a hannun da ya san cewa tabbas ya zo da kusan kafe shi yake bukata ba zai ce a bashi ya je ya ba har ya zaɓa ila fadri muradikan sai su kare shi ya kasa da su shugabanci su bashi ya tafi kan boda ya je kan ya zama mujahidi yana kare a ƙasar musulmi har ya aida ila makka sai su kare ce kuma makka inda ya fito to ya nemi a ba shi abubuwa guda uku ko a kare ce tafi wajen yanzu ko a kare ce ya fito ya tafi a kan boda ta kasar musulmi domin ya zama mai gadin kasar musulmi ta hanyar abin da ribaɗi ko kuma a ɗauke kuma makka inda ya fito kama na uhu illa an yi ta'asira masa saboda haka duk sai suka sai suka kiyarta su ba shi wannan dama ko ɗaya daga cikin damar mutum nan guda uku sai dai ya zama ribatattar zaki a hannu ya sallama kansa kawai abin da suka ci ba ba za ka ɗaya daga cikin abubuwan nan kawai ka sallama kansa wa amara umar umara ibn sa'ad bi qitalihi saboda haka ya umarci umar abin nan wa amara umar ibn sa'ad ba umar umar ibn sa'ad umar ibn sa'ad yana ɗaya daga cikin kamandojin ne yayi umarni da cewa a je a yi ta kawai inda ba zai sallama kansu da kai a ji a yanzu fa qataluhu mazluman lahu suka kace shi yana wanda aka zalunta wani ta'ifatin min ahli baiti suka kace shi suka zalunce shi suka kace wani bangare daga cikin iyalan gidansa wa kana qatluhu radiyallahu anhu min al-masa'ib al-azim kaita sayyidina husayn yana daga cikin manyan manyan musibi fa inna qatla al-husayn قتل سيدنا حسين وقتل عثمان قبله ده قتل سيدنا عثمان ده بعد سيدنا حسين يعني قاتل بيوسف كان من اعظم اسباب الفتن في هذه الامه ومن فسكت بلادي هنا بالاستمنان من من دليلان استعدت في تلتمية سنة على الأمة وقتلهما وقتل وقتلتهما من فرار الخلق عند الله وأن بالسكة في وقت من باين الله بلادي هنا بجسد أسرارها لسه عدين الله wanda ita ce aƙida wanda duk da shi aka kashe sayyidina Hussein ko aka kashe sayyidina Hassan bin kirarin halka inda ba ولما قبل أهلهم رضي الله عنهم على يزيد فعند إيالان حسين سكبوا سكا إلا أن كانوا وصل بسكي هذا كانوا وصل بيزيد وصل بسكي إيالانك أكرمهم وسيرهم إلى المدينة سيكرم ما سيسا أكباك مسيسي سيكرمين ندامة أن في وقت الذي يزيد يا من ندامة يا يسيسا سيكرم أول مكاكي بأسنا بسكي yana tsaye da cikin lokutan inda bai yi umarni ba ya kamata ya nuna inkari ku ko da nuna inkari ya bai nuna bai daɗi ba bai ce a kashe shi ba ya ka sauran da suke saura daga cikin iyalansa ya karrama shi ya tura shi ya da shi madina وروي عنه انه لعن ابن زياد على قتله، انا رويت وسوى يا مال عن ابن زياد عشان قتله. وقال كنت ارضى من طاعه اهل العراق بدون قتل حسين. domin na iya gamsuwa da a sabon mun biyayyar mutanen iraki su yi ba ba tare da an fi kansu ne ba lakin na hula a haza yi kariya ke ce amma duk da wannan lam yadda har min hu inkarin kafi da zuwa fito fili ya nuna inkarin kafi su ba wani ki fara da ko nuna taimaka masa da bin diddigin jininsa wal'akadu da farihi da ɗaukar masa kanka duk da yi ba ما كان هو الواجب عليه أبدا إذا الواجب أكل فيه على الحق فصار أهل الحق فإذا ظلمت واجب فيه ما واجب فيه يلومونه على ترك الواجب ترك الواجب هنا جرجلت أكل نابر واجب اللي يتماشى مضافا إلى أمور أخرى فهذا ليس أبو واجب في جرجلت بسيط وأما حصوله أما أن أبايع فيزيدون عليه من الكرية أشياء ko kuma sukan ƙara ƙarerai kuma abin da bai yi mana su saba mata ya yi wannan shi ne abu na farko wanda ya faru a zamanin sai kuma a zamanin ya ji jini muhayya wanda ya dawo masa bakin jini kuma tabbas ya yi da tsalle shi a wani lokaci kuma wannan abin da ya faru yana ɗaya daga cikin manyan manyan cikin tuni waɗanda suka faru a zamaninsa wanda suka haddasa kuma cikin tuni masu yawa a baya abubuwan zuwa riki ta gani din nan ai ana tafiya da wannan ta zagi kamar da ya faɗa wai suna tafiya da zagin yanzu a zagi a lokacin da umar da usman ɗan da a lokacin kuma ba a haifi yanzu din ba a lokacin kuma a lokacin da umar ba na haifi yanzu din ba da kuma ta za a yi wani yanzu a duniya amma ba shi laifin sa ya tafi wanda kawai hakewa ake da shi don a faɗa su ba wai shi ne na ya dame shi ba waɗancan a lokacin da umar ɗin su yi ba su suka fi dame shi wani shi ne abu na farko abu na biyu shi ne abin da ya faru na yaƙar mutanen madina da yayi wanda wannan za mu gani magana ce da za mu yi ta tana tana don tsawo da abubuwan da suka dawo da abubuwan da aka tsara abin da ya faru da abin da bai faru ba in sha Allah ya sa shi na gaban Allah ya kuma da da lafiya za mu bayani sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wannan yana cewa muna so a yi mana bayani akan sharri rubutun alqur'ani ya halatta wannan matsala matsala ce da magabata suke bayani a kanta aka duba littafin zadin ma'adi hadi sai da ba na ibn al-qayyim sai suka linka na karfi inda yake magana akan asibin nagari ya kawo mutum rubuta wani abu na ayar alƙur'ani a kan inda ya kawo daga cikin abin da ya hujja da siyar da jirgin alƙur'ani na zai fi fa'i da rahmatun lillahi ورحمة للمؤمنين لا من الكوثر ده أبين ده يكي ده بسوء القرآن أبين ده يكي ورثة لكل رحمة جميلة لكل آية تتسى فيه شفاء للناس بسوء القرآن أبين ورثة يا جميلة لكن الطاوة كده بسكين نجد عكاسة من عبد الله بن عباس يا تتجينا والنمس في كان ابن تيمية يا تتجينا ربك لنا أبناء القرآن وجعلنا أسعى كثير kaza abinda za mu sani shi ne wannan ba shi ne hadasi na ƙarshe na alƙur'ani ba idan an aika mana mutum da yake kallon alƙur'ani sai yana kallon shi wani kundini na a rubuta a sa wanda ya kasa ta hanya ya kai ta hanya alƙur'ani abinda aka saukar da shi an saukar da shi ne don ya zama don ya zama shirya ya zama mai san raba tsakanin gaskiya da ƙarya شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان hudan billah wa bayyinatu min al-huda shiriya ne ga mutane bayanin abin da Allah madaukakin sarki yake bukata na shiriya ga mutane sannan kuma mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya ne wannan shine babban jigon saƙon saukar da alƙur'ani a wannan shi yana kallon alƙur'ani a matsayin ko wani kurji ne da kawai za abin da mu ɗara yin ta a masa ba ruwansa da ya san yau ma'anarsa wanda ya tafi ya tafi kurba ya tafi layi akwai hadisin da yake a cikin mu'ajjal al-tabarani dan sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wasu mutane za su zo daga cikin al'umma ta suna tantabar alƙur'ani tantabar da suke wa ne da rabu da alƙur'ani kurban ma kurban lada a zara nuna akwai wasu mutane da su ɗauki hankalinsu gaba ɗaya daga kan abin da Allah na ɗaukakin sarki ya buƙaci alƙur'ani ya zama tsakanin mu ka fi san kan wasu abubuwa wanda ba shi ne na kuɗe ka na ƙarshe saboda haka sai a yi la'akari da wannan zamani da yadda zai ka karanta ƙur'ani kuma ka yi ƙoƙarin fahimtar abin da alƙur'ani ya zo da shi na saƙo ka yi ƙoƙarin aiki da shi wannan shi ne babban jiho shi ne babban saƙon da alƙur'ani ya zo da shi maganar ta kanka kuma za ka iya samun tsarin bayani a cikin littafin ya da ma'aci ya da sauran da za da suka nan kana kai wannan kuma sai yake a ba su tarihin salahin dinin aljihun tana a dogon dogon karatu ne ɗaya ne daga cikin sarakunan ahalin sunna waɗanda suka yi gargara a tarihi game da ake lissafa ta cikin manya-manyan abubuwa da suka faru a tarihin al'ummar musulmi yanzu shi ne ya kwato da baitul maqdis daga wajen kafirai kiristoci arna bayan ta daɗe a hannun su musulmi sun kwato da kowa salahuddin ayyubi shi ne yayin wannan fafutuka shi ya ɗanta masa daga hannun shi'a kafiriya wanda suka daɗe suke shekara da shekaru suna suna baƙin mulki a gaban masa suna nuna wa ainihin ahalin sunna gaba daular kafiriya da ke a cikin gaskiya sunan ta daular ubaidiyya ba daular fatimiyya ba amma sai a zuwa ta kai da fatima wanda malaman tarihi suka ce duk ba gaskiya a cikin wannan matsala ba ya yi dogon ta yi dogon mulki ya yi ta yi dogon mulki a a masar da wani yanki na almagrib al-arabi sun gana wa sunna a lokacin hukuma da da wahalhalu iri iri har lokacin da Allah ya kawo daular salajika ta yake su a bangaren Baghdad sannan ko kuma a daular ayyubiya ta zo ta kawar da su gaba ɗaya al'azhar wanda ba an gina su jami'ul azhar wanda ya ke sa su jami'atul azhar asali wanda ya gina su shi ne al-mu'izz bi dinillahi al-fatimi sai daga cikin sarakunan wannan shi ya gina ta ne don yaɗa addinin shi'a al-batinina dalilin gina su wannan kalmar azhar din daga daga sunan zahara mai fatima هذا فاعل الله وما لو كان في الله بدأ في تركي لا يكون في هذا تباوك عن فرقة أهل السنة هذا من ينزل باع مجرد في أزهر ثم تأتي مجرد هو ما يرى بسكين حسنات التي صلاح الدين الحجيبي هو تبقى إذا أبن بيسا بعلاقة رسيئة بجوة من بجوة من مثلا في سودان الأزهر sannan yake cewa wai mu'min yana nufin sahabi a mu'min da ke na kirki wai ya kama da wuta lokacin da ya inkarin hadisin da bin kun wannan ƙarya ce zuci wannan ta da wuta wannan kuma yake cewa wai shi a kan kuma da hankalinsa a kan sayidu na hussein banda ɗan uwansa haka to hakan ɗin ya rasu ne kafin ya girma na ai yana nan da lantarki ne babba har ma kuma ya rike shugabanci domin bayan sa ya rike khilafa bayan sai na ali radiyallahu ta'ala anhu hakan shi ya rike khilafa ta yan watanni daga baya yake shi yana ga kamata a yi hakan sai bai kamata musulmi su rabu ba shi khalifa mu'awiya ma kuma yana rike da kan sai shi ya bar mu'awiya to wannan shi ne yasa suka kalli ta ji da ni ya zai gane da Allah wasu ‘yan uwa suna buƙatar addu'a kan buƙatunsu da kuma da lafiya da suke neman addu'ar musulmi a kan rashin lafiya ta Allah ba su lafiya muna addu'a gaba ɗaya Allah madaukakin sarki da karɓi ibadunmu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon yin ta Allah mana cikin zama mai kake suka ma ta kai da yi zama na zama na asiyatu ba a cikin ma ta zama da na ta zama na ta ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وافكارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحان ربك وسبحان الله الا وبك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك